tasirin ma'ana wanda ake yi na wasu ɗan mintuna ko ta ce kamar ƙasa da awa ɗaya kuma tsakar gari a Najeriya tsakar gari ko ne shaɗin ba da aka sai dai binciken ya nuna maka shi ya yi to amma idan haka ta faru menene tsarin da shari'a ta yi wannan tsalla ta salatu da kusu ko al-kusufai ne wal kusufai ne tana da wani sunan ana ta mata salatul ayat sallar ayoyi saboda da rana da wata ayatan min ayatin rahmanu ko min ayatin lahi ta'ala manyan ayoyi ne daga gamayyar ayoyin Allah da manzon sallallahu daga gamayyar ayoyin Allah wanda ya halitta kuma masu girma da ranar da wata duka suna cikin manyan ashira mana manyan halittu na Allah a sama wanda masu ilimin canji wanda ake ce masu astronomers suke nazartawa kuma suke bincike a kansu masu geography wanda shi wancan bangare ne na geography ko na da fashi a gefe masu geography su ma suna taɓa wani abu na wannan ɓangare su masu wannan ilimin in dai da rabo sun yi nazarin waɗannan duniyoyin da ake da su ko kuma abin da taurari manya-manya da ake da su wanda suke ce ma galaxies to kusa ya kamata kai mutum ya imani ba sai an zo an ce zai yi imani ba to ko da mutum da wancan bincike ya iya ganowa ba wanda za ga masu bincike na cewa karatu a nan da muke gani akwai ɗayan da ya ji duniyar kawai bambanci shi ne tazarar da yake da ita da duniyar tafiya ce ta milamilan miliyoyi wanda ba za ta iya kaiwa wurin ba akwai tauraron duk da gudun da haske ke da shi wanda zai yi tafiyar wajen mil miliyan nawa a minti daya ko dubunnan ɗaruruwan mil a haka amma ko shi kuma zai iya kwanaki bai kai ba in ka nasa za kana magana kila mil biliyan to a cikin wannan wannan tauraron shi kadai a cikin in ka shiga kuma za ka iya samun wasu ƙananan taurari biliyan ɗaya biliyan biyu biliyan kuma duka Allah na kula da su amma wani duk da aka yi yawon cikin nan kuma ya dawo cikin Allah hukun kaga in dai ba saddar Allah ba haka guda hannama ai haka ma ce sallama ne ya mika wuya to a karo ma da muke rayuwa a nan haka kuma musamman a ce mutum musulmi ne yana karanta alƙur'an to yana jin ayoyin Allah za ka fahimci girman halittun nan kawai sun ishi mutum aya ya sallama wa Allah ya sallama wa Allah madaukakin sarki cewa an nuna ƙwarewa da cikar iko da isa da takara da buwaya wajen yin halittar rana da halittar wata wallabi da halittar safiya wal qamara nura وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعقلون يعقلون يقول هي لقوم يعقلون ما لم يكن كاللي ما بنى رانا دوتا غالبا أنا أبو سوية ناس ما بنى أبو yana maganar ilimi mutum ba ilimi yake da shi ba za su samu girma rana da cikar ikon Allah na arzikin ta ba sannan sai kuma shi cikar ikon Allah na ɗaya kai ka samu ilimi sai ka san cikar ikon Allah bayan ya gama a suratul fussilat ya yi bayanin halittun halittar kasa ko cewa ya yi kwana biyu yana halittar su sannan ya kwana biyu yana halittar arzikin da ke cikin ƙasa kaga wannan dai alamta maka kenan wato arzikin da ke cikin ƙasa to ƙasar ba ta fi yawa to da yadda aka kwana biyu ana halittar ta shi ma an da shi cikin kasar sai da aka kwanaki ruwa na halittar shi ta ga yi tuki tuki ke to bayan shi ya gama bayanin halittar su sun masawa ila samai wa hiya dukanu fa qala laha wa lil ardi atiya tawan aw karha قالتا أتينا سعيد فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها yanzu ya gama da wata magana wa sayyana sama a duniya ya matsari hawa hirwa sai ce zalika taqdirul azizil alim in ba wanda ya ke saba ba wanda zai iya mai nan halittu su da ka a suratul kuslatin kafin wannan gaban wannan ne maganar girman halitta da rana da wata shi wata an ce na kusa kusa da mu kusa da abin da yake ce mutum yoyi ko amma a wurin masu ilimi daga taurari ne akwai duniyoyi wanda ake ce musu duniyoyi akwai kuma wanda ake ce musu taurari su ne masu ilimin astronomy ko tanzi suke nazartawa har su yi sadawa to Allah ya ce iya jaraba al'umma da hasken rana ya shafi musamman a jahiliya hikima idan hasken rana ya shafi su ce wani babba ya rasu ko ya mutu ko kuma an haifi wani babba shine Allah ya kawar da wannan tunani ba wani mutum da girman shi da rana za ta tsaya babu ba wannan mutum ai tafiyar ta kawai za ta ce sai dai shi ne kokari ya tafi tare da ita amma ba za ta jira shi ba don yana wani ko yana wani ko yana wani ba na ce wannan sallar salatu an ayat wani ya sunnatu ita wannan sallar sunna ce wannan sayan maganganun da malamai suka yi kenan wasu malamai suka ce a sallar kusufi wajiba ce to sallar magariba ba ce ce ta kuma farilla ce kaga dai sun raba maka ko da wanda su ko da wani sun ce farilla wajibi sun ce sunna nan sunna da ya karfi ita ake ne mana fahiya wa hiya sunnatun mu'akkadatu sunna ce mai karfi wadda ba za ta gaza tsarkin wancan wajabci da wasu malamai ke kiranta da shi ba wa asaqu ma warada min hafi sifati haraka atani mafi ingancin abin da ya zo game da ita shine rakawoyi guda biyu yanzu yana maganin kiskuwar rana da kuma kiskuwar wata kenan ka san abin da za a bambanci idan kawai aka ga hasken wata rana ya shafi wanda haka na faruwa da rana ne hasken wata ya shafi wanda haka shi kuma yana faruwa ne da daddare da rana ba ka iya ganewa ko kuma yanzu misali a ce watan da ya hudo ba kuma hasken shi ya shafi a kai ba za ka gani ba yana can a wajen wanda ya hudo ma a daidai lokacin to da ka dage kusufi a gabas ta tsakiya tsakanin da su awa biyu awa uku awa hudu awa biyar kafin ya zo nan ya wuro da ka babu wannan kallar a kanmu ke sa ba za a yi ba sai an ga cikuwar karara ko da an samu bayani na masana. To mafi ingancin wannan sallah ta cikuwar rana ko cikuwar wata shi ne raka'ata ne, rakawoyi guda biyu. Sallar cikuwar wata sallah ce ta dare, da aka rakawoyi ne guda biyu. Malam malikiya kuma tsawon malikiyar ta ce ba a yin jami'i domin wannan sallah, ba jami'i. sai dai kowa ya fita gida ya afradan afrada ko furada furada kuma a ka'ida shi ne in aka ga wannan kiskuwar ɗan kasuwa da mai hira da wani ne shirin zuwa anguwa duk ya kamata a fata ne idan kuma aka ga su ra'asar rana ya tafi hasken mutane ya mutane su ci gaba da hidindimu to idan ba su share masallaci ba za su share kasuwa da korona ta zo ita kuma ayatun min ayatun mai ba za ta ci ayatun lahi ba su da ta hannun dan adam a ciki ba ma ita ne yasa ta aka yi dokoki a ce ta yi ta da durura ce general waccan kuma ibada ce ta musulmi shi kuma addini wacce wanda ya ga dama amma ka'idojin su ga masu kyau kuma dole mutum ya yi to idan hasken rana ya sha in hasken wata ya shafi sai a je gida sai ya raka a biyu duk raka a biyu mutum ya sallama duk raka a biyu mutum ya sallama duk raka a biyu mutum ya sallama yaushe zai bari in so samu ne sai hasken ya shafi saboda daga wannan shafewar hasken Allah ne zai shafe ya mana da duniya Isra'ilu dama faho na baki jira yake a ce ya busa kazan kuma in ya busa shi kenan harka ta lalace ba abin tausayi ma irin wanda yake wurin faɗana yake wurin aikin asha shine babban abin tausayi haka kuwar rana gaskiya rana ya shafi shi ma ya kamata in haka ita kuma manzo kadar za a yi ta a jami'i ne ita ce magana fi inganci a jami'i za a yi ta to yaushe za a gama ita ma liman ya ja karatu har sai hasken ta ya shafi har sai hasken ta ya dawo wata za ki awa biyu awa uku awa hudu awa biyar shida bakwai takwas idan rana ta fada haskenta bai dawo ba ku yanzu kaga ta wuce ku kenan yanzu ba ka da labarin ka shi ganin sai ku yi magriba ku yi insha kowa ya koma gida ya ci gaba da wasu nau'ukan ibadar kuma yana komawa zuwa ga Allah don komai zai iya faruwa daga nan saboda ai idan Allah ya zo tayar da duniya daga cikin manyan alamomi akwai shata a cikin rana zai shata haskenta إذا الشمس كورت مك مك الشاتع كلام وإذا النجوم انكدرت saboda abin nan duk yawan su Allah ya ci kuɗa inda kake gano shi a nan wata kaza da ƴaƴan ta ranar ba a nan ba ƴaƴa a can ci kuɗa su su furayya sai dan sauraro da ke jan kowace wanda yana ɗan harbawa ya zai duniyar mai girma ma kuma yake yi larabawa suna gwada kaifin idan matasa da shi sai kowa ya zo ya ga turayya wanda ya kasa nuna ta to to to idan ki da matsala sai je asibiti gwaji irin da dace to sai ai ta sallar ai ta sallah ai ta sallah sai ta yayi yanzu ya za a yi sallar kiskuwar rana bayan an yi ta raka'a ki ce fi kulli raka'atin ruduwani a kowace raka'a za a yi rudu guda biyu wannan sallah ce ta musamman da ba irinta abinda za yi ya nemo wani ana ramma da idan ka ba dan gidari gidari imam ba za yi iya ba ko naka nemo ana ramma in ya zo ya ba ikama da sai dai kawai za a kira sallah sai a ce wa mutane as-salatu jami'a ya kamata su mutane da masu san in suka ji irin wannan kiran akwai sako na musamman kai al'amari ya ga rana sai ta yi shafi an ce mashi as-salatu jami'a ya canza matsala ana zuwa sai ne mai daukar rai ana iya yin ta a koyi amma sun ce in so samu ne a yi a bayyane domin a cikin ayan da liman zai karanta akwai garo da liman zai zai kabbara makai kabbara zai karanta fatiha in ya karanta fatiha zai dogon karatu in zai iya ya yi karatun da ya kai yawan suratul bakara ko ya ɗauki suratul bakara a cokan ya karance kamar izu biyar daga nan sai rukunin da ake so ya yi tsawon rukunin ya kusa tsawon karatun suratul bakara haka suratul bakara za a iya gamawa a minti arba'in da biyar ko? a yi aiki ne saurin da aka ko? ko kuma ce minti hamsin minti hamsin ya gama to idan ya zo rukuku sai ka minti talatin a rukuku kawai wanda kuma ba zai iya bai fita ga rana nan dai na kallon da yake faruwa kuma ya idan shan su koyo ranni kuma idan shan su koyo nan duniya da fasaka ne ake nan idan ya dago kuma sai ka minti ashirin ko sha biyar in ya dago daga rukuku daga nan sai ka yi karatun fatiha sai kuma ya koma tilawa karatun alkurani ya yi karatun da zai kai fatan kwacin suratu alu imrana wanda samu wasu iwoyi izu uku da rabi haka ko hudu ya kakkace an yi izu tara ke ha ya tilawa ta fara tafiya to daga nan sai ya sake rukuku kuma sai ya daɗe shi ma sai ya sake tagowa idan ya ɗauko ba zai sake karatu ba in ya ɗauki wannan fahimtar wannan da ya rukudu biyu shi ne a sahu alkaifiya amma kuma suka ce zai iya rukudu na uku zai iya rukudu na hudu zai iya rubu na biyar a samu kamar izu talata izu izu kamar ashirin har wani suratun su haka duk a raka a rubu daga nan sai a fita ayi sujada ai gwargwadon girman matsala gwargwadon koma ga Allah kuma gwargwadon yadda mutum ya koma ga Allah shi kuma gwargwadon yadda Allah zai karbe shi ana inda wannan abu bibi ina na inda bawa na yake da gona yana tambarin iya ba ba zan yi ba zan iya ba zan yi ba in yana da kan zan iya to da ba ba a tinta ba zan iya ba kuma zan yi to daga nan sai a tafi a yi sujada su ma dogaye a ɗago zama tsakanin sujada da sujada shi ma ya zama dogo to daga nan haka ɗago shi kuma ya raka a cikin shi kuma a yi dogon karatu kamar kwatankwacin suratu ko annisa ko ma'ida yayi kamar annisa ya tajiru ya ruku'u ya dawo kafin tafiyar ruku'u ne tilawa za a yi wa ta biyu kenan shi kuma sai ya sake karatu kamar suratul ma'ida sura ta biyar to kaga ba da yi karatu kamar an samu na sallah to daga nan sai ya tafi yayi sujada ne sujada sai a zauna ya doguwar sujada doguwar tsagowa doguwar sujada ta biyu zaman ta iya mai tsawo daga nan sai ya sallama idan yana da wata masaniya ta cewa bisa ga dukkan alamu irin wannan kiskuwar rana na kawai in ta fara karfe tara na safe za ta iya kai magriba to ya kamata zagayen farko na sallar sai kawo a sha har karfe daya maka gama ta sai a sallah ne wannan sai a tsaya sai a haku sai a dora sallah da wannan jirgin jirgin na ahadu sunna ne masu biye an ka zaɓi amma za su mutane ne dai wai a yi hotuna ko a da ta siyo gilas wani irin gilashi na kallanta duk wannan na karanci ne shi a musulunci ba haka yake a yi ba ba haka yake a yi ba a sabgabu ko fadahu Allah ta'ala to wuce Allah ne fa ko ni fa sun iya faruwa kuma da ma da kiyamun Allah ce mana ta'tikum illa bakka za mu ta zo muku kwatsam ne duk alamun da zaka kira yanzu zaka ga gayan su sun faru da kanana manyan su kuma da ma suka fara faruwa wannan ba sa dadewa to ga shirin da shi ya kamata mutum yayi da aka sai ya yi tafi kullum raka'atin ruku'ani a kowace raka'a zai yi ruku'u guda biyu wannan siffar da wannan kaifiyar haka ta zo a hadisan Aisha radiyallahu anha Amir na cikin sahihaini haka ta zo cikin hadisan Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu haka hadisan Abdullah ibn Abbas Allah ya yarda da su sannan ruku'u uku ya zo sai ce wa warada arba'ati to yi ruku'u uku ya zo ma'ana an ce ruku'u uku shine bayan ya yi tilawar farko ya yi ruku'u ya sake dagowa ya yi tilawa ta biyu ya yi ruku'u ya sake dagowa ya yi tilawa ta uku ya yi ruku'u sannan ya wuce sujada wannan kuma ya zafi hadisin jabir na abdullahi radiyallahu anhu kuma wanda hadisin yana cikin sahihu muslim kaga shi ma ingantacce ne yace wa wa'ada wa arba'atu kuma an samu ruku'u hudu bi kulli raka'atin kenan a kowace raka'a wannan shi ma ya tabbata cikin hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya yarda da su wanda shi ma yana cikin sahihu Muslim yanzu liman na da zaɓi ya kowane wa khamsatu kai ya tabbata ma ana iya ruku'u biyar shi kuma wannan ya zo a cikin hadisin Ubay ibn Ka'ab radiyallahu anhu wanda Imam Abu Dawud da Imam Hakim da Imam Al-Baihaqi gaba ɗaya suka ruwaito to sai malamin suka ce to yanzu ya da ake kenan daga shi wannan zaɓi ne ga liman shi kuma zai gina zaɓin shi ne akan yanayin kiswara idan ba mai tsawo ba ne wuri ma ya in mai tsawo ne a rike mutane a ita karatu a rike mutane a ita karatu ayoyin da za a karanto tunawa za a yi wa mutum kuma zai ji sakon Allah kuma zai san eh akwai dalili lallai akwai abin da ya faru wannan al'amarin ya faru kamar da cikin wancan hadisi na Aisha radiyallahu anha da sai ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa inna shamsa wal qamara ayatani min ayatillahi rana da wata manyan manyan ayoyi ne aya mu'jiza kenan wanda suke nuna Allah ya fi ƙarfin kowa na zo mutum na wani kiki da rawa kai da cika baki kai Allah mai gari shi kuma dan adam baki da mantuwa ko ba mantuwa ba da dolanci amma haka za ga wani na cika baki ko sai wani zai cika baki mun ga dama a yi ba mu ga dama ba kada a yi haka aka faɗa ma wanda aka ce a ajiye mukami a ƙasar nan ko eh mu yanzu kan dabba ne abin da muke so shi za a yi kuma idan mutum ba ɗan ƙabilar mu ba ne bai isa ya yi abin da ba a so ya yi ba ya mun yi magani shi kuma mai wannan maganar mu wai musulmi yadda dai ba shiga tsakanin bawa da Allah amma dai wani rigar shi tana nuna fiha na jata kaga cika baki ne wannan yayi bai san kuma firawun ya yi wata irin wa'annan surutan ko da Allah ya tashi halaka shi sai ya ɗauki abin da ya cika bakin da shi wa hadihul anharu tajri min tahti duk inda ka ga teku a duniya ni nake ba shi izini aiki da aka tashi kashe shi aka yi shi teku inda ka ji iya sarrafawa to bari mu kashe ka da shi in ka isa takarawa mu gani ke to teku a haɗe kan wata rukin bahara rahawa kana musa in ka wuce ka bar tekun shigo shigo ba da za ka yi ka bar tekun a wari a dare ruwa na nan ruwa na nan kasar kuma ta kushe nan take don mu ga wawan can zai shigo ne kaga da ya tsara da hankali ya zai ce ruwa ya aka yi amma kuma kaga a haka ko kaga a haka in ka karanta kissar fir'auna ko nawa da ya rubutu irin jiraka kamar wani usubiya usubiya wato wani nazari ne wani masani ya yi a kan tsarin administration na fir'auna a duniya yanzu samun ƙwararren administrator yana da wani shugabannin mu na Najeriya ko kan su auna ba su kama ba a iya mulki na ɗaya dai mugun auna abubuwa ake in zai abu kuma akwai kunya mana in in yaki za a mai dariya to ya san yadda zai misali yayo zai kashe 'ya'yan garin Isra'ila ai kawai fara kashewa kawai bai kai majalisa ba bai shawara da kuma ba kawai kuma ya fi baya duk inda matar banu isra'ila ta haihu aka ga namiji ne automatically kawai an kai fir'aun da ya buga sa amma da nan musa ya fitile shi yana so ya kashe shi shi fir'auna ya san annabi musa ba ne kansa ba amma kuma mutanen da ke kewaye da shi in suka gane annabi Musa ba zai kasara za su fi tsoron auna sai irin barananan nan ta kwararrun administrator sai ce zaru ne akwatun Musa wani ya lamu rabba inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardi fasad irin abun nan ne kana za a yi kokowa da wani ka sa akwai wanda za ga kana cewa ku dan ce in nushe ba wanda ya rike ka amma kana kiran su barka a lokacin da kake so da rirrike ka ce ka yawa kawai kake siyasa amma kai fir'aunar da za ka kashe ƴaƴansu wa ka ce garo to kai yanzu wa ya rike ka wai har kana ce garo ni aka fi duhun sauran ya dafa ran abu ne ne security sss kawai sai dai a jiya musu amma garo ni aka fi musa kuma ne ku jaye da kansa tseren ya daɗe a ɗan ɗaga mashi gaba kun ce ban fata sai na so in gama duk ƙarya ne ma ya san ba zai tafi ba amma guda a tanki ne da ya tashi kawo kuma ya sa nake so in kashe shi ai yana so ya kashe shi ne don mulkin shi ya galwa amma in ya faɗa kuma za a ce ya yi son kai ke ne a farko a yi wacce da ke nan ku nake tausayi ana kyala mutumin nan ɗan addinin da kuke cin kasuwa da shi canza shi da yi au ayyuka irin lafiyar safari kawai ba ta musu ƙasa amma ni dan sani ni ne zai ba kuma karya ne shi zai yi wani abu to haka ake son abin in ka dai ka kaga ba zai yi ba sai ka rika bahanana sai ka lallakin ka sai ka koma ɗaki ka ce da ba abu za ka iya ba ka gode ka lallake ka eh ai bahanana ko eh a jirgita bayan Allah a gaskiya to yaya shi ma to yake kuma inda za a a gudun dama an ta gudu ba zai biyo ka ba kuma sai ke kaɗan gudun dai ka lafa ka dan tsoron shi ma zai koma da baya to liman sai da aka rinda cewa yaya girgin matsalar saki yaya tsawon kiskuwar ranar saki menene amfanin a gama sallar wajen sha ɗaya na rana kuma sa'adanta da yayi sai na za mu je ba mu da muhalli haka za a hakura sai a zauna an kai ma'aikaci ya yi hakuri ba ta yaje ba to in ma ka je ba a rana aikin ba zai yi ba jiragen sama ba za su tashi ba sola ba za su samu harkaki ba sararin samaniya an fara cancan gata kuma kaga shi ne alamun karewar duniyar ويوم تشقق السماء بالزمان ونزل الملائكة تنزيلا كم تسعى السماء كون شكيتا وانشقت السماء فهي يومئذ واهية لم ينزع السماء شكيتا عمود الثالث أيضا لا أبو كما ونا رانا ثم تنا ننسوا شين يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن to shi ne yake cewa ana iya yin raka a abin nan ruku'u biyar ma kamar yadda cikin wancan hadisi na ubayyi ibn ka'ab radiyallahu anhu dan na ku sarki annabi sallallahu alaihi yake cewa inna shamsu ayatan min ayatillah wa innahu ma la yankatifani ko la yuksafani li mauti ahadi wallahi rana da wata ba ta shafewa saboda mutuwar wani wai dan yana da girma wala min hayatihi ولا لحياته كما دم رايور وني فإذا رأيتموهما كذلك فاسرعوا إلى المساجد idan kuka ga rana da wata sun yi wannan ku garzaya ku ruga ku tafi masallaci a wata riwaya fa sallu wa da ku ruga ku je ku yi sallah ku roki Allah madaukakin sarki yayi wa kuma akwai alamu an fusa ta Allah madaukakin sarki kenan yace ya qara'u zai yi karatu baina kulli ruku'aini tsakanin kowane ruku'u guda biyu في كل ركعة ركوع وورد في كل ركعة ركوع كما يعلو لك إيه قوة ركعة كما ركوع ده شيء أدنى الكيفية ما في كم أنت الكيفية ذاك أنفايدة فقط ولا يعلو أتم حديث سمرة بن جندب كما شيما حديث سيد مسلم أو كنا أقول ركوع ده ركعة ركعة ركوع ده ركعة ركوع بيو ركوع ركوع ركوع ركوع biyar kowane zaki amma dai wanda ya fi shahara shi ne raka'a ɗaya rukuku biyu kuma a yi dogon karatu kamar yadda aka yi bayani ya ce wa nadbu du'a an kuma so an mustahabbantar da yin addu'a idan aka ga hasken rana ya shafe to ana so a yawaita addu'a idan adam bai da abin da ya fi addu'a muhimmanci sai ka zaga magabata ba su da abin da suke alfahari da shi irin addu'a ba su da sai zaga addu'a ku kai kun muni takobi ne na muni ba abin da ba ka yanka da addu'a ba lokacin da Hajjaj ibn Yusuf Sakati ya kira Sa'id ibn Jubair a shekara ta 94 bayan hijira ya zo da shi bayan ɗaukaka an karkare don rigingimun su ya kuna al'ashas da sauransu ya zo ya suna tattaunawa masmuka menene sunanka ismi sai da ibnu jubair yace ban la shaqi ibnu qusay dan musa dan karyayi sunanka kenan yace bal ummi a'lamu ismi minka sai mahaifiyata ta fi sanin sunana fiye da kai me za ka ce game da Umar ya ce me za ka ce game da Abubakar bawan Allah ne mutumin kirki game da Umar mutumin kirki game da Usman mutumin kirki game da Ali mutumin kirki to me za ka ce game da ni Allah ya sanin halinka kuma kai ka bi kowa sanin me kake a kasa ita sai ka faɗa maka abin da ka sani game da ni yace ka inda faɗa maka ba zai maka daɗi ba kuma shi kace gaskiya kace to faɗa ke kai cikakken mara mutunci idan mana ce maka ba za ta yi maka daɗi ba ka sassafa wa Allah shi ne kawai ya kira hannu ce ku je a yanka shi yace ba za ka tuba ce in dai gafara da neman afuwa a wajen ka zan samu fada ba na so wani wulakanci bai rika manyan malamai a lokacin kamar sai ibn Zubair ko da ya kira ki sai bai ce mishi ya yarda sai sake kalmar shahada sai ya ce mishi akwai sai manyan malamai su samu sirwa na yi wala ya ka kawo ya ce masai da wani mutum ya ce haɓa ni da mutuwan nan tilima na zo mata shiri komai na zo mata gyara kuma shi ne sai ya rinja kamo da ɗin ya ba a yi wanda zai sa shi ne ce a ji a kashe shi an juya za a ji a kashe ko sai ya ga ya kada kai ya yi dariya ya ce a dawo da shi me ya faru kai dariya ce abu biyu sa ni dariya ya ce na farko yace tsafar haƙurin Allah game da ‘yan iska irin ka. Ana ce tana ce ta alfarmar bayi su masoyi, amma saboda tsafar haƙurin Allah har da barka kai wasu shekaru. Wannan kau da kan da tumbai da ɗaɗa kafan Allah, ni zai sa ni dariya. In ba Allah ba wanda zai iya, yace na biyu, yace tsafar kangarewar ka. Shi ne da ya ce to kawai ku je ku kashe shi. ya waigo yake ta daga kaina ba za ka san ka shawara ba kuma na roƙi Allah wannan kuma daga kanki sati ɗaya ya fara rashin lafiya bai kashe kowa ba ya mummunar mutuwa wadda sai dai aka kulle sha ɗaki da aka biya lafa sannan aka buɗe wani ya mafarki ya gan shi yake ya kafa ce da Allah ce ya ci ba na yake duk wanda na kashe sai da ya bulala biyu a bulala ta yi kauta amma da yanzu kan sai da mun mutu bai wata riwaya take sai da mun gudana biyu wata riwaya sai da mun gudana saba'in sai mun gudana saba'in kuma ya kashe mutane sun kai dubu dari duka da gangan mutumin da zai zo wata lafiya a wani bari ya fara kudu ba karfe tara na safi kuma har karfe uku na yamma ko a wannan kasa ta sakiya sai sai a kama ka kashe waye ce ka shafa kan maken da sun shafa ta a wannan kafin san bi hudu ba kuma magungunu masu tsada wa yake ka fita ko a wannan ka takari ga ga ka ka dauki mutum ne a halin mutu kamar sallahi gairu hudu to ai in ka sa ma Allah bai gafara ne ko wannan bai gafara ba dai ka dan zo mu inda ka fito ka zo ba to ire-iren su kangararru sai sai sai mutum ya an zo aika addu'a a yi addu'a ku za ga magabata kaga sai dai mun musayyib cewa ya roki Allah daga kanshi kada a da tsara kashe kowa ko bai tsara kashe kowa ba sai na ga kaga kila ma lokacin ajalin da ya ba aka jawo shi baya addu'a ce kawai ke wannan aikin yanzu idan wani ke zaluntar mutane aka haɗu aka koma ga Allah sai abin da muka ce ma shi mun in muka ce ya haukata zai haukata shi muka ce ya ruda shi zai ruda shi muka ce ya kashe shi zai kashe shi zai kashe shi dan kunya kunya shugabanni yake ji a Najeriya sai malamai su ta ba da fatawar ba a musu muguwar addu'a amma gaskiyar magana a nai mutum sai ka karanta yadda za ka yi da kai ta waye ko zanga zanga shiga masallaci ɗauki Kur'ani ya sauka tattare da kadira ta tattare roƙi da abin da za ka roƙa magabata da yawa da ka samu da tsarin da jago ta'awa a in ba in ba a musu shugabanni mu gura da me yasa sa da ba biyu wakka dan aljanna ne yana tare da mun guje mun janna to yanga ki sai mace laifi ya dauko bulala daga gida yana ta kula mata ta fito titi ya biyo ta kawai sai suka ji sai na Umar Umar yake Umar na khalifa to ga kwata kwata ce za a kai dalin ka kusurin shi ne ba dan bai da hurin yayi ya kamata ka tambaye ni mai kai ne ba ka sai in kyale ta ba haka ake yi kawai yana zuwa sai ya samu sanda sai ya tsula ma sa'ad ibn abi waqqas sa'ad sai ya warkar da sandar da yake dukan kuyanga so sai ya faɗi dama da alwala to kafin ya kai goshi kasa sai ya taro shi ya ce na san ka sauka karama sai mun ritaya wallahi ai kai ne sai ka tambaye ni mai tsayi ce to mai tsayi bai faɗa yake da ya to ba ta kyauta ba to kaga an ana danawa kenan shi shugaban da sai ya sai ya abin nan sai kada kai da wani ka cuci wani da zai maka muguwar addu'a to shine muhimmin abu yace wa takbiru an so yin kabbarori ba yi kabbarori a cikin sallar ba a yawaita kabbarori na zikiri wadda sadduki a yawaita yin sadaka a yi sadaka wanda yake da abinci ya bayar wanda yake da kuɗi ya bayar wanda yake da wani aiki na alkhairi dai duka haka ake so wani sigifar kuma ana so a yawaita neman gafara wannan ya tabbata cikin hadisin asma yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa idza ra'aytum dhalika fad'u Allah wa kabbiru wa tasaddaqu wa sallu idan kuka ga hasken rana ko hasken wata sun dishi sun yi kusufi kenan to gaskiya fa da Allah ku roƙi Allah ku roƙi Allah kuma addu'a ce kawai magani mutum ya duk kofar roƙi Allah subhanahu wa ta'ala sai ku ga Allah ya kawo mashi yayewa in ka samu su littafin na ga na ibnu abi duniya ne mujabu da'awa akwai littafin adabu du'a wani littafin mujalladai guda biya kawai nan misalan da yawa a ibnu isa isa ibnu taymiya cikin al-furqan da na uliya rahman na uliya shaytan ya kawo irin waɗannan misalai na magabata da zaka ga suna addu'a babban malami malam kawai sai farala ya buge shi to su a wancan lokaci akwai wanda in yana da lalura rashin lafiya yana jin yana jin kunyar roki Allah ya yi mai saboda kada Allah ya cika raki shine ya daga hannu sai Allah ba raki bane ba wai ina cewa bane a ɗauke min ciwon haka ka ga dama kuma akwai hikima kuma na sallama amma a duniya ba a tsince na ji sha'awa irin sallah a gani domin alfarma ɗin nake nema lokacin sallah na yi a ɗauke min faralat ɗin da na gama sallah ba zan tsaya hira ba zan dawo shimfiɗa ta ciwon ya dawo kuma haka aka yi mishi tsawon shekaru mutanen gidan ba na gane lokacin sallah yanayin suka hango kenan alwallah ya ce hikimar haka shi ne na ɗaya dai zan je in yi sallah ta ko ba zan tako da masu jinya ta sai sun man alwala sai sai rike ni su sai su rasu jami'a to haka Allah kuma ya mishi kaga wannan me kake tsammanin ya ce Allah warkar da shi zai warkar da shi amma sai bai roƙa ba kar a ce ya ci karaki Imran dan Hussein yana da gwalandu aka ce ka sha magani sai shuru in kai karan Allah shi bai saba ba ya fi san da shi in yayi ce warki zai warke da ma amuru ne ba ka bar shi yadda ya ga dama ya warkar zai warkar kuma ni ban jin haushi dan ya samu da irin wannan koma ga Allah ne muka rasa sai za sai ta addu'o'in kamar yadda annabi yake ta idan kuka yi wa'incan abubuwa hamsin da hamsin ko aka sami mutane a gari na aikata sabon Allah wanda ya kamata su hana ba su iya hanawa ba yanzu da aka kama da zana ba wai malamai kawai ba masu mulki marar amincin munkaran fa da yin rubi yadi malami ne a ce wani ya kashe wani ta ta ba za a kashe shi ba wani ta cikin duniya cikin layi na kaza ke a cikin baka jahannama a gefe sun ce kar a kashe shi ne sai ka kawai a cikin gidan yari da masu kisa kai gononi sun rina mutane waye yanzu in wani ya saci kudin wani ba a sace gwamna ya sa hannu za a yanke hukunta ma kisan kai sai an kai ma gwamna ya sa hannu kuma gononin nan duk yan demokaratiyya ne farashin su da ba za su taɓa sa hannu ba saboda suna da kuɗaɗe a kasashen turai za a yi masa barazanar cewa za a karɓi ko kuma suna da wani bidiyo da suka gana da wata beji a ƙasar turai tsarara ko kuma suka yawo a fi jikin teku suna magana za a daga bidiyo a ce to za mu sakin ma duniya ɗaiɗai ne ba su da mugun bidiyon da suke yin tsoron a saki sai ce to ba zai sa hannu ba a kano kesa nawa ake da shi ko lokacin gandu da nawa haka kake dan China ya kashe ya kashe banza makarkin Hanifa wancan Hafsa da ta kashe tsohon saurayinta a gidan dolan mijinta in shi ne shine kadiyar kawai tsohon saurayin ta a gidan daular mijinta ta kashe shi ba abin da za a yi shari'a na ana ta yi lauyoyi na ta turanci suna cin arziki ko suna samun kuɗi ko tunda ba arziki ba ne ha antum ha'ula'i da ka ana so a koma ga Allah a yi addu'a a nemi gafara to sai ka ga al'amura sun yayi don haka yi waɗannan ababe wanda dukkansu za ka same su ko wasu da yawan za ka same su a cikin sallar kuma ga wasu a wajen sallar to sai Allah ji tausayin bani sai ya yayi masa halin da yake ciki sai ya dawo masa da rana ta ci gaba da gudana a yadda ya tsara har zuwa ranar da za ta hudo daga mafaɗarsa to daga wannan rana kuma ta riga ta faru ta tsari kenan babu sauran wani abin nan wani abu na rayuwar duniya face koma zuwa ga Allah domin fasulul qada'i yin hukunci a wajen Allah madaukakin sarki akwai hadisin mujira da yake ta fa idza ra'aytum ma fadahum ma wa sallu hatta tanjaliya idan kuka ga rana da wata a cikin ya shafe to ku roƙi Allah ku yi sallah ku yi ta sallah ku yi ta sallah har sai damuwar da ke tattar da su ta yayi to lura da yanayin lokaci na ganin biyar da nan Allah kai mu darasin gaba sai mu tashi a babi da ya magana kan sallah ta roƙon ruwa wanda masu bibiyar al'amuran da ke faruwa in ka duba za ka ga jihar Borno ko kuma Maiduguri hususan suna da buƙatuwar addu'a kwarai da gaske. Allah ya yi wani abu tufa na tufa na cikar nuna ikon shi don saba miki ana saba mai wallahi idan ma wa ya aku an kafir wa ya aku an kafir yana ma yaɗewa ne da yawa amma ka duba halin da mai dugura ta shiga gidan manya man cikin jari ko a CRA gida wanda ka ba irin gidajen mu bane da inda kwari ma ba a cikewa wani tv sun kawai mita nawa ake maka duba yadda gaba ɗaya sai ka ɗan hango rufe rufin gida an cinye garin har da gidan shehun barnan gaba ɗaya da wasu manya-manyan santoci ko hukumomi na gwamnati a zo nake ce mataimakin shugaban ƙasa ya tafi suke to ana sa zuwan nashi ya je da zuwa kuma sai ba kawai a sai a yi kyamarori ko a yi hotuna a dawo a cikin takardar a kana bin due process akwai abin da ba bukatar due process wanda akwai shi a demonstration na addini akwai abin da emergency ne su ma sun san da dan dai kawai matsalar shugabannin mu in nasu ne shine ba maganar due process ana da ra'ayi taken Najeriya ko radda aka yi karatun farko aka yi na biyu aka yi na uku minimum wage shi ma aka yi karatun farko aka yi karatun a ce karatun zuku ne ko zuku ma dan nabi da ku wala da ma hankali ake yi ko da ake zai karatun zuku fafafafafaf shi ke na an gama in ta za su ka dushi to kaga mai duguri na bukatar addu'a kafin mai duguri an yi haka a bauchi kamar wata ɗaya da ya wuce ya yi ɓanna dan na ga wani mata yana cewa hektocin amfanin gonar da ya share sun haura hekta ɗari biyu duk amfanin da ke gonar sai dai bace sai dai mai rabo wanda yake shuka wani abu bana amma kuma duk wanda ya san yankin agare kiyaye manoma ne mutanen suna noman wake fiye da yadda kake tsammani sun fi kaduna noman wake sun fi katsina sun fi sakkwato suna cikin jihohin da suka fi kowace jiha samar da wake mu nan muna amfana da waken su uwa uba ku kaso mai yawa na waken arewa na waken zagaya a kudu daga bauchi ya zo sukan noma wake don ƴaƴan kuma suna noma wake don ciyawa don wannan raugar kawai amma haka suna dauru suna milo suna waye amma ta sama da ɗari biyu ruwan ya ƙi wannan fa sama da ɗari biyu ba da shinkafa da waye gwango na hatsi ba za a samu ba ya zo ya yanke wannan titin wanda ya bi hanyar ya gani titin da za ka wuce ka shiga yoho gombe har ne duguri gaba ɗaya yankewa ba wai irin a ɗan share shaka ba gada kawai aka yi a wurin kuma mutane da yawa sun mutu ɗan garin suka fito cikin dare suna ta ƙoƙarin haska wa mutane wani san gwab malam wajen mutum tara a motar shi ya gana ne haka da fitilla kawai sai sai sai ya ƙara gudu saboda yana zaton yan fashi ne su kuma abin da suke faɗa mashi nan gaba ce kuma mai faɗin gaske ba wanda ya fita mota dari bisa ɗarin su nan take suka mutu wani ya wuludin awaki shi ma ana mai haka kawai sai ƙara taka tirela sai ga awaki a ruwa fiye da rabi suka mutu motar aka yi asarar rayukan wasu to hanyar dai har yanzu dai ba a gyara ba abin da ya kamata a kai imajin ana ta ana bin due process ana bin due process in ba ya sa bugan shekara uku hudu ba a yi ba wadda ba ma fata in dole sai dai a kewaya eh gombe su ma kan fuskanci ire-iren wannan ga kwana kusan uku da aka yi kusan jera kwana uku a kano su ma ana shekaruwa ruwa mu ma nan an dan tattaba kwanaki nan a cikaji ko waya zai je banna to kaga irin wannan shi ma abu ne da za yi addu'a musamman wa'ancin suna da buƙatar addu'ar Allah madaukin sarki ya ya yayi to da ruwan koda ya canye wani lokaci yakan bar baya ga wani abu buƙatar mu ya zama na ga abin da zai biyo baya ya zama mai sauki ko wanda zai zamewa abun alkhairi su kuma shugabanni to anan da yake nuna soyayya da kauna kada a zuwa tara mutane gidanka ruwa ya cinye hailayi a baka buhun siminti biyu da fallon kwano hudu da filo da matakin kai da katifa inci daya a kuma dai gidan rediyo a ce an gama taimaka ma kowa ko kuma in ka je ka ga botar hankalinka ya tashi an kare jiro uku a gaba an ƙara jiro uku a gaba ya ga ɗan bello ne ko yake nuna wani wani yaro ya zo gun wani mai mai taimako nake su sai kake yi a ina karatu ne abubuwa sun ci yake ka irin ko irin ko ya kamata a taimaka irin ko ya kamata a taimaka ne a ba ki dubu goma yaro yi ta godiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara girma yana fita sai kira a kan sai zo na haka ba yaran nan dubu goma ce kaje tun kace ka biro uku kawo mai isa kaga dubu goma biro uku ne bayan koma in ka kara wata biro uku miliyan goma ce ya Allah ya yi kai sakare da haka muke ci yayi da haka muke ci shine yana ta godiya dan ma ana ta godiya da Allah ya kawo iri lallai akwai bukatuwar a yi abubuwan da su kamata ko muna fatar Allah shi kiyaye mu ma nan akwai addu'o'i da annabi ya koyar da mu in kaga adari ko aka yi ta ruwa yayi yawa wa kawai Allah ba hawalaina wa la alaina ka duba hijira ta annabi a cikin wannan addu'a sai ce Allah ba hawalaina ka kauda ruwan a kan mu inda wani mugu ne yake wannan addu'a sai ce ilal jirani a kai wa makwabta amma sai ce wala alaina mu dai kar a yi shi a kanmu amma ya faɗi inda za a yi ba ya zo faɗar inda za a yin sai ya faɗi inda in an yi zai mana amfani Allahumma ala al-akali wa zirati wa butun al-awdiya Allah a ji a yi ruwan nan a tsaunuka can cikin daji wanda zai gangara ya shige jama da mai ya biyo rafi ya taru mai noma rani wa zirati da kuma waje masu bishiyoyi da tushinan zuwa mutunin auliya da kuma kwaruruwa da hanyoyin ruwa da makamantansu ba ga wannan addu'ar yin mutum zai iya rike in kaga ruwan yayi yawa sai ka wannan addu'a in kuma ana buƙatar ruwan a roƙi Allah in kuma ruwan ya taso kuma dama ana da buƙatar shi Allah a ce Allahumma tayyiban nafi'a Allah muna so a mana ruwan nan ma bako kuma nafi'a ne amfani wanda bai da wani abu na cutarwa ko kuma sanya takura muna fatar nan kokin sarki ya shige masu gaba ya yayi masu kuma ya mayar masu da alkhairi cikin ababen da suka rasa waɗanda kuma suka rasa rayukansu Allah ya karbe su a matsayin shahidai mu kuma nan kokin sarki ya azurta mu da damina ne albarka ya yi mu daga irin waɗannan ya yi mana irin waɗannan musibu da fadawoyi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم